إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin abin horera a wannan gari na arlit a wannan rana ta alhamis wacce ta daidai da ranar 24 ga watan almuharram jira 1443 wanda ya daidai da ranar 21 wanda ya daidai da ranar 2 ga watan tara 2021 miladiya don ci gaba da karatun wannan littafi na mai albarka al'usulu thalasa wallafar sheikh muhammad bin abdulwahab rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine zai zama darasinmu na shida a cikin wannan littafi wanda idan ba manta ba a darussanmu da suka gabata muna magana akan abin da ya shafi ibada wato bawa ya san menene addininsa bayan a bayan man faɗi wato mu yi bayani akan asali na farko shine ne ma'rifatul abdi rabbahu masaniyar bawa game da da ubangijinsa muna kan asali na biyu wanda yake magana akan masaniyar bawa game da game da addininsa wanda a ciki malami mana bayani akan ubangiji shine abin bauta sannan kuma menene bautar ya kawo mana dalilai akan abin da ake nufi da bauta da ƙarshe muka tike zuwa ga maganar ibn kasir bayan an ambaci allah subhanahu wata'ala da sifofinsa allah subhanahu wata'ala ya ambata mana matsayinsa da sifofinsa da rububiyarsa ya kuma kira mutane baki ɗaya zuwa ga su bauta masa saboda ayyukan da ya yi musu na shimfiɗa musu ƙasa da halitta musu sama da abin nan da halittar sama da saukar da ruwa daga sama da fitar musu da tsirrai da nau'ukan abinci na marmari kala daban-daban a matsayin abinci gare su to saboda waɗannan ni'imomin kada su sanya wa Allah kishiyoyi alhali suna sani to sai ibn kasir yake cewa الخالق لهذه الأشياء والمستحق للعبادة lalle wanda ya halicci wa'annan abubuwa da muka ambata to shi ya cancanta a bauta masa to sai ya zo ya ambata mana nau'ukan ibada inda yake cewa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha nau'ukan ibadan da Allah ya yi umarni da ita suna da yawa sai kawo misali yace mislul islami wal imani wal ihsani wa minhu ad-du'a والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة الاستغاثة والذبح والنذر وإن النوء كان إبادة وأن ما لن يأنبته daga ciki akwai al-islam musulunci da kuma al-iman da al-ihsan wanda za mu zo mu ji bayanin su a asali na biyu ina ga muna cikin asali na farko ne har yanzu za mu ji bayanin wa'annan abubuwa menene al-islam al-iman al-ihsan a cikin asali na biyu yanzu muna kan asali na farko ne amma yanzu yana bayyana mana nau'ukan ibadar da Allah kaɗai ake jingina wasu da haka har yanzu dai muna kan asalin farko ne ina ganin muna kan al'asulul awwal shine ma'rifatul ma'rifatul abdi rabbahu masaniyar bawa game da ubangijinsa ba mu shiga al'asulul thani ba ba mu shiga al'asul sani ba to a ƙarshen wannan al'asulul awwal ne mala yake bayyana mana nau'ukan ibadar da allah kaɗai ya cancanta a bauta masa da su daga ciki sai ya ambaci miƙa wuya da imani da ihsani wato musulun islam wal iman wal ihsan wal anwa'ul ibada ne wanda bayani akan su zai zo yace kuma wa minhu daga cikin nau'ukan ibada akwai addu'a akwai addu'a ita wannan addu'ar a darasinmu na ƙarshe mun yi magana a kanta ni magana a kan addu'a idan ba a manta ba da kuma alkhauf ni magana a kan addu'a da alkhauf idan ba mu manta ba kasancewar mun daɗe ba mu yi karatun ba sai sa muka ɗan mamanta amma a darasin da ya wuce mu magana a kan addu'a wanda malam ya kawo mana dalili a kan wannan yace dalilin da yake nuna addu'a ibada ce faɗin Allah ta'ala wa annal masajida lillahi wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada guraban sajada na Allah ne ko gurereyin sajada na Allah ne daga karku ambaci wani tare da Allah karku bauta mu wani tare da Allah har ma yake cewa fa man sarafa minha shay'an li ghayrillah fa huwa mushrikun kafir duk wanda ya karkatar da wani abu na ibada ko addu'a zuwa ga wani Allah wannan mushriki ne kafiri ne cewa dalilu qawlu ta'ala dalilin fadi dalilin kuma shine fadin Allah ta'ala kuma yad'u ma Allah ilahan akhar la burhana lahu bihi wa inna ma hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihu al-kafirun dukkan wanda ya ambaci wani Allah tare da Allah ambato irin na ibada irin na roko bukatar da Allah kadai yake iya biyanta ya ɗauki wani nau'i na irin wannan ibadar ya jingina ma wani Allah wani abin bauta na daban wanda ba da wani dalili game da wannan to fa inna ma hisabuhu inda rabbi kadai hisabinsa yana wajen ubangijinsa innahu la yuflihul kafirun yace kuma kafirai ba sa cin nasara to cewa la yuflihul kafirun ya nuna shi wanda yayi wannan zai shiga daga cikin kafirai sannan ya kawo hadisin da annabi ya ce addu'a umukul ibada addu'a ita ce bargon ibada muka ce hadisin da wannan lafazi yana da rauni wanda ya inganta shine addu'a huwal ibada wanda kuma yana bada ma'ana wadda wannan hadisin shi ma yake bayarwa addu'a huwal ibada addu'a ita ce ibada me ya nuna cewa addu'a ibada ce kawo aya wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku yace ku roke ni in amsa muku innal ladzina yastakbiruna an ibadati lalle wa'annan da suke girman kai game da bautana sai da kuluna jahannama dakhirin za su shiga jahannama suna kaskantattu wannan ya nuna shi addu'a ibada ce addu'ar ma ita ce ibadar da haka shi idan mutum zai yi roƙo to ba zai je ya roƙi kabari ba ko ya roƙi wani annabi ko mala'ika ko aljani wata bukata ko wani irin wannan mun yi bayani akan nau'ukan addu'a irin addu'a da ta dace da wadda ba ta dace ba a darasin da ya wuce sannan ya kawo na biyu wa dalilul khawfi dalilin tsoro kuwa قوله تعالى فدن الله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين kada ku ji tsoronsu mana kada ku ji tsoron kafirai ku ji tsorona ni in har kun kasance masu imani suratu ali imran aya ta 175 to shi ma bayani akan abin da ya shafi tsoro da nau'ukan tsoro ya gabata a darasinmu na karshe daka ci gaba da karatunmu a yau shine magana akan arraja tunda ya lissafo mana abubuwa ga sunan ya ce dukkaninsu ibada ne an gane addu'a wal khawfu wal raja wal tawakkul wal raghabatu wal rahba wal khushu'u wal khashiya wal inaba wal isti'ana wal istighasa wal isti'adha wal istighatha wal dhabh wal nadhru wannan abubuwan da muka lissafa su ne zai dauka ɗaya bayan ɗaya tunda a can baya ce muku komai zai kawo maka shi bil adilla da dalili wani zai iya cewa ka ce mana tsoro ibada ne me hujjarka ka ka ce addu'a ibada ce mai hujjarka mun ji hujjojinsa to ka ce mana tsoro ibada ne mai hujjarka mun ji hujjoji a kai to yanzu arraja malam ya ce arraja yana daga cikin nau'ukan ibada to me dalilin malam akan wannan to ga dalilinsa ya ce wa dalilun raja ƙaunuhu ta'ala hujja akan fata arraja fata da kwaɗayi ibada ne faɗin Allah ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada duk wanda ya kasance yana fatan haɗuwa da ubangijinsa ya samu sakamako a wajen Allah to falyamal amalan salihan lallai ya aikata aiki aiki nagari aikin kirki aikin da zai yi shi dan Allah kuma yi shi bisa koyarwar manzon Allah wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada yayi shirka da ibadar ubangijinsa da wani mai ibada kwadayi raja kada ya mika raja'insa ga wani Allah yin hakan bautar wani Allah raja dinsa wa man kana yarju liqa'a rabbih kina ar-raja yana daga cikin wato nau'uka na ibada kada mutum ya karkatar da shi zuwa ga wani Allah ya bar Allah ya je yana fatan kwaɗayin samun abubuwa na bukatunsa a wajen wani Allah to kalmar arraja da larabci shine tam'ul insani fi amrin qaribil manal mutum ya rika kwaɗayin samun wani abu da yake kusa ga ya same shi abin da yake ganin sa gashi nan kusa ga ya same shi ya ke cewa arraja mutum ya nemi abu ya kwadaitu ya mika kwadayinsa ga wani abin da yake ganin ba nesa yake da shi ba abin da yake karibin manal an gane ko sannan kuma ta'iwa ya kasance wato wannan abin nesa yake ta'iwa wannan abin da yake kwadayin ya samu ba kusan yake ba yana nesa amma kuma sai ya mika kwadayinsa gare shi ya mayar da shi a matsayin abin da yake kusa abin da yake nesa amma ya rika miƙa kwaɗayinsa gare shi sai ya mayar da shi kamar abin da yake kusa da shi to wani ana ce masa arraja to shi arraja wanda yake kunshe da kaskantar da kai da hudu'i miƙa kwaɗayi kwaɗayi wato miƙa kwaɗayi da fata mu kira shi da suna fata fata wanda yake haɗe da kaskantar da kai wannan baya kasantuwa a yi shiga kowa sai Allah fatan da yake haɗe da kaskantar da kai to Allah kaɗai ake fatan abu a wajensa tare da kaskantar da kai karkatar da shi zuwa ga wani Allah zai zamo shirka ko karaman shirka ko babban shirka mutum ya karkatar da fatansa irin wannan fatan da muka ambata da yake haɗe da kaskantar da kai ga wani Allah to zai iya zama shirka ko karama ko babba da gwargwadon abinda mai kwaɗayin ya aikata da gwargwadon abinda yake cikin zuciyar mai kwaɗayin to mawallafin wannan littafi ya yi hujja da wannan ayar da muka karanta faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada a matsayin ita ce hujjar da ta nuna raja ibada ne fata yana daga cikin nau'ukan ibada to musan cewa shi fata wanda yake abin yabo a ce mutum ya yi fata a wajen Allah wani yana fata a wajen Allah to irin fatan da yake zama abin yabo tunda mutum ya yi fatan samun abu a wajen Allah muka ce ibada ne to irin wanda yake zama abin yabo shine irin fatan da mutum zai hada shi da aiki gane ko kana fatan samun aljanna kuma sai ka yi aiki na mai na samun aljanna kana fatan Allah ya karɓi tubanka to sai mutum ya abin nan ya daina aikata abubuwa na sabo ya yi aiki wanda zai kankare masa miyagun laifuffukansa ya kuma yi tuba tuba mai kyau kuma sai ya fatan Allah ya karɓa amma ba ka zama kana dumu-dumu cikin zunubi sannan kuma ka rika cewa kana fatan Allah ya yafe maka haka kuma ya zama baka aiki kayi kwancinka baka yin wani aiki na addini baka yin wani aiki na ibada kuma ka ce ya ce Allah ba mu aljanna ka ce amin kana fatan Allah ya baka aljanna alal kuma baka tashi kayi aiki ba da haka fatan rahamar Allah ba tare da aiki ba wannan rudun kwakwalwa ne kawai sannan kuma guri ake ce masa abin guri irin abin wanda yake Allah ya zarga guri wanda aka zarga laisa bi amaniyikum wala amani ahlul kitab wannan tamanni sunansa umniya ce ba a ce masa raja misalinsa kamar misalin mutumin da ko kuma in ce misalin fata wanda aka hada shi da aiki kamar misalin mutumin da aka yi ruwan shuka da aka yi ruwan shuka sai ya je gonan shi ya sassabe sannan ya yi shuka da ya yi shuka ciyawa ta fito ya je noma ciyawa ta sake fitowa ya je mai mai noma na biyu sai ya dawo yana jiran kaka ta yi ya samu amfani wannan shi ake cewa raja an gane ko wannan kaga ya yi abin yabo da ya ce allah ya kawo da mana mai albarka ba za ka ga laifinsa tunda ya yi aiki amma an yi ruwan shuka ya bar gonan shi haka da kaya da komai bai yi sassabe ba kowa ya fita gona ya yi shuka shi ya yi kwanci a gida bai je ya yi shuka ba lokacin noma ya yi kowa ya fita yana noma shi bai shuka ba ma balantana ya noma lokacin maimai ya yi bai yi noma ba ma balantana ya yi maimai sai aka ce Allah ya kawo mana da sai zo yana Allah ya kawo mana damana mai albarka wannan ba a ce masa fata tamanni ake ce masu an gane ko to shine irin fatan wanda zai ta Allah ba mu aljanna Allah ya samu aljanna kuma baya aikin neman aljanna shine misalin su misalin ya fito ko shine misalin su ana Allah ba mu aljanna kuma babu aiki mutane na masallaci suna sallah kana kwance a gida mutane na makaranta suna karatu kana zaune a gida mutane na azumi kana ta cin abincinka mutane na ta aika alkhairi kai kana aikata sharri kuma ka ce kana fatan samun aljanna wannan ba fata ba ne fatan ko ba ko ka kira shi da suna fata to fata ne abin zargi ba abin yabo ba fata wanda yake abin yabo wanda aka hada shi da aiki shi sai ce faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wanda yake fatan haduwa da ubangijinsa to ba kwance zai yi ba falyamal amalan salihan ya aikata aikin kirki wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kuma kada ya cakuɗa aikinsa da shirka kada ya cakuɗa raja'insa da aikinsa da shirka to wannan duka rudun ne cewa aljanna ta Allah ce to ai ba wanda ya ce tashi ce dama amma Allah cewa in kana fatan ta ka tashi kai aiki shi Allah shi ya faɗi haka ba ta yi kai kwance baka ce aljanna tashi ce in har wanda bai yi shuka ba bai yi noma ba zai ce hatsi na Allah ne idan lokacin girbi yayi ya shiga gona wanda ya ga dama ya girbi zai yiwu lokacin girbi ya kawai shi ma kowa ya ɗauki abin girbi ya fita gona shi ma ya ɗauki nashi shiga daji ya shiga gona wannan ya girba za a kwashe lafiya da shi ɗaure shi zai to haka shi ma wanda zai ci aljanna ta Allah ce bai aiki ranar kiyama ba zai je ya ce zai kwashe ladan wani ya shiga aljanna ta aljanna ba a shiganta sai an yi aiki Allah ya ce fa ni'ma ajrul amilin ma dalla da sakamakon masu aiki to wannan kenan to raja yana daga cikin ibada lalace karka cakuɗa raja'in ka da wani kare zamo kana fatan samun aljanna a wajen wani ba Allah ba kare zamo kana fatan samun wani abu na rahama a wajen wani abu wani ba Allah ba a wajen Allah za ka mika wannan fatan ta kwaɗayin kuma ta hanyar aikata aikin ayyuka da za ka samu wannan abin da kake fata mun fahimci wannan da kyau ya ce wa dalilin tawakkul ƙauluhu ta'ala dalilin tawakkali kuma shi ne faɗin Allah ta'ala wa Allah fa tawakkalu in kuntum mu'minin kuma ga Allah za ku dogara in kun kasance muminai wannan ya nuna tawakkali mine ne ibada ne tawakkali ibada ne suratul ma'ida aya ta 23 wa qala kuma yace man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu dukkan wanda ya dogara ga Allah to Allah ya ishe shi wannan a suratul talaki aya ta 3 to idan aka ce at-tawakkul tawakkali at-tawakkulu ala shay'i shine al-i'timadu alayhi dogara gare shi tawakkali shine dogara ga abu to at-tawakkulu ala Allah ta'ala shine al-i'timadu ala Allah ta'ala kifayatan wa hasban mutum ya dogara ga Allah ya yarda cewa Allah ya wadace shi Allah ya ishe shi fi jalbil manafi wa daf'il madar shi tawakkali yana aiki ne wajen janyo amfani da tunkuɗe cuta daman mutum wannan shine abin da yake fata koyaushe ya samu abin da zai amfane shi ya kuma samu kariya daga abin da mai zai cutar da shi ɗan adam mai rauni ne haka yana fatan abin da zai amfane shi kuma yana jin tsoro yana neman kariya daga abin da zai cutar da shi to wajen fatan samun abin da zai amfane ka da kuma kokarin samun kariya daga abin da zai cutar da kai kaka dogara ga wani inda ba Allah ba shi kadai ne zai iya mai zai iya samar maka da abin da zai amfane ka da kuma kare ka daga abin da zai zai cutar da kai ko wani ya ce zai iya wannan ba zai iya ba ba zai iya kare ka ba to shi wannan tawakkali ga Allah wanda shine sidqul ijtimadi ala Allah cikakken dogaro ga Allah ma siqa billahi ta'ala tare da amincewa Allah da kyautata wa Allah zato ka amintu cewa Allah zai kare ka zai kuma baka abin da kake bukata na amfani wanda shi ake cewa tawakkali to wannan yana da cikin cikar imani yana kuma daga cikin alamomin imani irin wannan tawakkalin yana daga cikin yana daga cikin cikar imani da alamomin imani mai dalili da Allah ya ce wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin kuma ga Allah za ku dogara in kun kasance masu imani ashe dogara ga Allah yana daga cikin cikar imani da mai da kamalar imani idan bawa ya gaskata dogaransa ga Allah to Allah zai ishe shi duk abin da yake damuwarsa ne Allah zai isar masa daga dukkan abin da yake damuwarsa shi yasa yace man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu dukkan wanda ya dogara ga Allah to Allah ya ishe shi in Allah bai ishe ka ba to ba abin da zai ishe ka kuma idan har Allah bai isar maka ba daga abin da kake bukata bai isar maka ba daga abin da kake kake neman kariya daga gare shi kana ganin Allah bai isa ba to kuma ba wanda zai isa ba wanda zai isa kuma da haka Allah shi kadai ne wanda ya isa ya kare ka kuma shi kadai ne wanda ife ya janyo maka abin da kake bukata na amfani ya kare ka daga abin da kake jin tsoro ko da wani yayi yunkurin yin haka idan ba Allah subhanahu wataala ya yarda ba abin ba zai yi ba sai da izinin Allah an gane ko ko da wani ya ce zai kare kai zai maka gardukor ya zo ya maka gadi tsare ka ya maka gadi mutum nawa ake gadin sa kuma a shiga a hallaka shi mutum nawa ga masu gadin su kansu masu gadin ma a hallaka su da shi ma kuma a zo a cutar da shi mun gane ko saboda ka ashe asalin abin daga Allah ne akwai al'akhuz bil asbab za mu yi magana a kansa riko da sababi sababba iri biyu ne akwai sababin da ya halatta akwai sababin da bai halatta ba al'akhuz bil asbab la yunafi tawakkul riko da sababi baya kore tawakkali kana iya riko da sababi amma dole sababin sai ka bincika ka tabbatar da cewa ya halatta Allah ya yarda da wannan abin a matsayin sababi sannan ka rike shi a matsayin sababi akwai sababi na samun dukiya irin su kasuwanci irin aikin kwadago irin kaza irin kaza nan sababi ne na samun dukiya amma ba shi ne asalin abin da yake bayar da dukiyar wani dan kasuwa ne tun kafin a haife ka wani yake kasuwanci amma har yanzu bai kuɗi ba kai kuma ka taso daga baya watakila ma shi ya haife ka kuma kai kasuwanci kai kuɗi ka bar shi haka kai shi makka shi ba inda bai zo ba ya je katon ya zo kano ya je ina wajen aikin kasuwanci da koli amma bai kuɗi ba ashe shi kasuwancin ba shi ne sababi ba shi ne yake arziktawa ba shi kawai sababi ne sai wani yayi bai samu ba wani in ya zo sai ya samu kun gane ko shi wannan kawai sabab ne Allah ba zai miƙo kuɗi daga sama ka miƙa hannu ka karɓa ba sai ka bi ta wani sababi to sababin sai ya halatta wasu ya haramta wasu to in ka tashi nema sai ka bi sababin da ya halatta ka yi kasuwanci ko ka yi kwadago ko wani abu irin wani amma wanda zai je ya sata fa ha bai bi sababin da ya halatta ba wanda zai zai ciri ba ko ya cin hanci bai bi sababin da ya halatta ba to ko ya samu kudin sai kudin zane masa haramun an ga domin ya yi amfani da sababin da bai halatta ba in ya je lahira Allah zai masa azabar wannan kudin wato wannan kudin da ya samu ta hanyar haram to haka wajen abin da kake jin tsoro a ce mutum yana jin tsoron me wani abin da zai cutar da shi ce kana jin tsoron sihiri a maka sihiri ko kana jin tsoron aljani shine dai abin da muka fi tsoro a yau shi yasa na buga misali da shi kana jin tsoron aljani to Allah ya ba da hanyoyin da zaka samu kariya daga gare shi wanda suka halatta akwai hanyoyi na rigakafi akwai hanyoyi na magani hanyoyin rigakafi shine akwai zikiruruwa da manzo Allah ya karantar wanda zaka rika karantawa safe da yamma akwai zikirin hawa abin hawa akwai zikirin shiga kwanciyar bacci akwai zikirin shiga ban daki da sauran azkar irin wannan wanda suke bayar da kariya daga mai shaidanu da sihiri da sauransu idan sihirin ya same ka kuma akwai hanyoyin da aka bi wanda zaka bi ka magance hanyoyi na shari'a ta hanyar ruqya ta shari'a da ilaju shar'i mun gane wannan ya halatta to akwai kuma hanyar da bai halatta ba shine zuwa wajen boka da masu duba da yan bori da matsafa da masihirta a warware sihiri da sihiri wannan bai halatta ba idan ka ce ai Allah ya ce tashi in taya ka sai mu ce to ba haka suke cewa ba Allah ya ce tashi in taya ka wajen neman magani haka wajen neman ka rigakahi sai a yi amfani da laya a ɗaura layu a ɗaura karho badage badage a ɗaɗɗaura abin na a gida abin na a rataya a bakin kofa abin na wani a sukurwa ta maso gabas kudu maso gabas maso arewa gabas maso yamma maso arewa duk suko a tsaki gida a kafa wani wata kwalba tana cike da layu tana a zo a rataye wani bakin koha cike wannan shi in ka ce wannan mine ne ya ci ai rigakahi ne neman tsari ne sai ce to ai kuma Allah ne ce tashi in taya ka ba shine hujjar ba to da Allah ya ce tashi taya ka ci ai ka bi hanyar da yake wadda ita shari'a ta yadda da ita shine mai zikirin ruwan da muka ambata ina fata fahimta shine hanyar da Allah ya ce ka bi idan ka ce a'a wannan ma Allah ya ji ya ce tashi in taya ka sai ce to kenan kana iya zuwa kai sata in an kama ka ka ce Allah ne ya ce tashi in taya ka zai zama hujja tunda mun bada misali wajen neman kuɗi ko akwai hanyar da ta halatta akwai da bata halatta ba wadda ta halatta shine kasuwanci sata bata halatta ba ko to idan kai sata aka kama ka zaka ce Allah ne ya ce tashi in taya ka ba za ka ce ba to haka idan ka zo kai ta ɗaure-ɗauren layi da wane ne aka ce aka yi maka magana ka ce Allah ne ya ce tashi in taya ka ce a ce wannan hanyar da ka ce ba ita Allah ya ce abu ba ka je wajen boka an yi maka magana ka ce Allah ne ya ce tashi in taya ka bai zama hujja wannan Allah da ya ce ka tashi cai ka bi hanyar da ya shar'anta ka bi hanya ka bi sababin da ya yarda da shi sai ya taya ka amma in ka bi sababin da bai yarda da shi ba zai taya ka ba sai da shi dan ya taya ka ina fata fahimta duk wanda shi ɗaya ya taya shi kuma ya san karshen lamarin yadda zai kwashi da shi Allah ya kiyaye don haka ana riko da sababi ba laifi bane amma dole sababin ka tabbatar ya halatta wannan kenan shine abin da ake ake magana ba za ka kwanta ba ka ce kai za ka kwanta arzikin ka ya zo maka a gida wannan ba zai yi ba wani sahabi ya tambayi annabi ya daure taguwarsa ya dogara ga Allah ko ya sake ta da ya ce daure ta kuma ka dogara ga Allah mana irko da sababi sannan kuma ka ka dogara kana iya daure ta kuma ta kubuce ta gudu ka daure ta kuma ka dogara ga Allah subhanahu wataala shi yasa duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya ishe shi kuma ya tawakkal Allah fa huwa hasbuhu ai kafihi Allah ya isar masa sannan sai Allah ya kwantar da hankalin mai tawakkali dan kare ya daga hankalinsa yace kada ka damu inna Allah balighu amrihi Allah mai isar da al'amarinsa ne ba abin da yake gagarin Allah inna Allah balighu amri Allah isar da al'amarinsa da haka ba wanda ba abin da yake gagarin ubangiji subhanahu wataala to malamai suna kasa tawakkali nau'i nau'i ne tawakkali ya kusa ya kasu nau'i kusan gida hudu na farko akwai at-tawakkulu ala Allah ta'ala dogaro ga Allah wanda wannan muka ce yana daga cikin cikar imani yana daga cikin alamar gaskiyar imani kuma wajibi ne imani baya cika sai da shi imani baya cika sai da tawakkali dan yana da alaka da imani da kaddara imani da kaddara kuma yana daga cikin shika-shikan imani guda shida tawakkali kuma yana da imani da yana da alaka da imani da kaddara zaka imani baya cika sai da tawakkali kuma tawakkalin ya zama ga Allah za a dogara akwai nau'in tawakkali na biyu shine tawakkulu sir tawakkali na sirri mutum ya dogara ga wani matacce wajen cewa shi zai jinyo masa amfani ko zai tunkuɗe masa wani abu na cuta ya dogara ga wani wanda ya riga ya mutu ko ya dogara ga kabari ko ya dogara ga gunki ko wani abu irin wannan ko ya dogara ga laya ya ɗora ganin ita ce za ta janyo masa amfani akwai wanda boka ya ba shi laya da zai sa a cikin kwandonsa ko furɗinsa na sa kuɗi a kasuwa an ce masa in layar tana ciki to kuɗi zai rika zuwa inda ya kamata layar za ta janyo kuɗi idan ya ɗauki layar a matsayin sababi allah shi ne mai kawo kuɗin ita sababi ce ta ya yi ƙaramin shirka don ya yi riko da sababin da allah bai ba shi ba idan kuma ya ɗauki cewa layar ita ce take kawo kuɗin ba ma allah ba to wannan ya fita ma daga musulunci ya yi babban shirka to irin shi ne wanda zaka ga in ya je kasuwa tunda abu ne na shidan sai shidan ya rike kiliyan duk kiliyan in ya to sai shidan ya ci itan ya yi arha saboda bai dauko laya ba idan wani zo sai ci itan ya yi arha sai ya hana mutane su zo gurin shi duk wanda ya zo sai shidan ya ce kada kai can karkashi dan tsada gare shi sai ya zauna a kasuwa tunda ya dogara ga laya ya dogara ga buka sai ya ga kiliyan sun ki zuwa yanda suka saba sai ce wai me yake faruwa yana bude kwandon kuɗi sai ga ba laya a ciki aha haba ni na san ba banza ba to zai liƙe shago ya hau mota ya dawo gida ya ɗauki layan nan ya zo ya sa sai kuma shedan ya bar kiliyan su zo yanzu kaga shi kenan sai ga layar ita ce take kawo kuɗi da za ka yi wa'azin duniyan nan ka sauke mashi qur'ani a kansa ba zai yarda laya ba ta janyo kuɗi ba tunda shi gashi ya gani ra'ayin alim kuma shedan ne yake mishi wannan tasirin kawai don ya raba shi da imaninsa shidan ne yake masu irin wannan haka da za a bashi laya a ce in mota ta yi hadari ba za ka ji ciwo ba motar sai ta yi hadari sai aljanu su dauke shi sai ga mutane sun karire shi kuma ga yacin lafiya karau da ya tashi ya laba ba ya ji laya sai ce bokan nan yayi gaskiya shikenan ba wanda zai kara mishi wa'azi akan boka ba abin nan bane ya yarda zuwa wajen boka ba daidai bane yarda to da haka aljanu suke shedanu aljanu suke yaudaran mutane su raba su da imani saboda sun dogara gare su sun bar Allah to irin wannan shirka ne irin wannan dogaron shirka ne ka dogara ga wani laya wani wani mutum wanda ya riga ya mutu ko wani kabari ko wani abu irin wannan cewa shi zai rika janyo maka amfani ko ya rika kare ka daga cuta wannan shirka ne domin hakan baya faruwa sai ga wanda yake da itikadin cewa wannan mamacin yana da tasarrufi yana yin tasarrufi da wannan duniyar asirce yana ganin wannan mamacin duniyar yana iya juya ta yadda yake so an gane sawa'un wanda ya riga din na annabi ne ko waliyi ko wani dagutu ko wani aljani shi ne yake yana da tasirin ya juya duniyar yadda yake so shi yasa ya dogara da shi wannan tawakkalin shirka ne sannan akwai nau'in tawakkali na uku a tawakkulu alal ghairi dogara ga wani cikin abin da shi wani yake yin tasarrufi da shi mutum ya dogara ga wani cikin abin da shi wani yake taimaka masa da shi tare da jin cewa wani ya fi shi daraja ya fi shi ɗaukaka ni kuma ba kowa bane a gabansa misalin irin wannan mutum ya dogara ga wani wajen neman abinci ya dogara ga wani alhaji wajen neman abinci kaga wannan ba laifi bane idan ka rike shi a matsayin sababi amma idan ka rike shi a matsayin abincin sai da shi kana rabuwa da alhaji shikenan kuma abincinka ya kare to wannan sai ya haifar mu da mutum matsala sai ya fada cikin karamar shirka mun gane ko sai ya fada cikin karamar shirka saboda ya kwallafa zuciyarsa ga wannan alhajin sosai kuma har ya dogara gare shi ya kwalla faransa to shi kuma idan ya riga ya gane wannan ya riga fa ya dogara gare ni to kuma zai rika sashi abin da ya ga dama zai rika sashi abin da ya ga dama ya sa shi ya saban Allah ya sa shi ya kaza ya sa shi ya kaza akwai alhajin da zai hana wa ma'aikacinsa sallah a lokacinta ce sai ka gama aiki musamman lokacin noman nan suna noma karfe ɗaya ta yi ce a ba za a ajiye ba sai karfe biyu da rabi ko karfe uku sannan za a yi za a yi sallah azhar kuma dole ka yarda saboda kuɗi kake su kana son ya baka kuɗi kaga ya sa ka saban Allah ka yarda ya ɗauke ka aiki ya hana ka yin aikin alkhairi ya hana ka yin ibada wadda ta waje ba a kanka ko ya aik- sa ka ka aikata haram akwai alhazan da suke sa yaransu suna tauye ma'auni kuma sun sani sikelin nan kafin ya kai garam dubu in kaga ya kai garam 90 da ga- garam 900 da wani abu ka tsaida ma'ana ka rage kalkigram kar kar ya cika kilo wannan dan sauran shi ne za mu samu a matsayin riba ko kuma in an kawo shinkafa akwai wani dan tsinke da ake hudawa a cikin buhun shinkafar sai ta zubo zur an gane ko sai a samu kamar rabin mudu a kowane buhu sai a kai sai a je a aji cikin magazin wancan buhu ma a soka ya zubo a kai a aji wancan ma a soka to an kawo shinkafa ton goma misali kowanne an zubo kamar mudu ɗaiɗaiɗai daga ciki in an haɗa za a samu wajen buhu nawa kuma sai a ɗumke wasu buhuna kuma za a sai dawo mutane ita a matsayin kilo 25 ko 50-50 kuma yaransu za su sa su yi wannan aikin kuma kai saboda kana son kar a kore ka za ka yarda kai in ka ce ba za ka yi ba koren ka za a yi kuma kana ganin in an kore ka ina za ka je ka samu abinci nan ne abincin ka yake za ka sai ka yarda a ha'inci bayan Allah da kai saboda kana ganin alajin shi ne madogararka da wannan karamin shirka ne saboda an fahimta wannan karamin shirka ne duk wanda ya haka ya yi shirka ya yi shirka sai dai ba shirka bace irin ta fita daga musulunci amma da ce mutum zai dogara ga wani alhaji akan cewa shi wannan sababi ne kawai Allah ta'ala shine wanda yake kaddarawa Allah shine wanda yake kawo masa arzikinsa kawai arzikin yana biyo ta hannun wannan alhajin ne amma abin asalin daga Allah ne to wannan babu laifi kai aiki karkashin sa an gane ko musamman idan aikin da ake aiki ne na alkhairi kuma zaka samu abin da kake bukata karkashin sa ba tare da ka wulakanta ka kaskanta a gaban sa ba to wannan ba wani matsala akan wannan in lokacin ibada ya yi ka je ka yi ibadar ka in wani abu na haramun ya taso ka ce kai ba za ka yi ba in ta kama an ce a kore ka sai dai ka bar aikin amma ba za ka aikata haramun ba kuma ka san ai man taraka shay'an lillah awadahu Allahu khairun min duk wanda ya bar wani abu dan Allah Allah zai canza masa wanda yafi alkhairi wannan hadisi ne na manzo Allah duk wanda ya bar wani abu dan Allah to Allah zai musanya masa shi da wanda yafi shi zama alkhairi za a iya samun jarrabawa tsakani don a gwada imaninka da gaske kake ko da wasa sai ka rasa wannan aikin ka dan ci kwakwa na kwana biyu a ci kwakwa a ci kwa- ba za ka ci dankali ba don dankali yana cikin kayan alatu masu daɗi aka dai ci kwakwa kwana biyu idan mutum ya sha wahala ya sha wahala wannan jarraba imaninsa ne idan ya daure sai kaga Allah ya kawo masa abin da ya fi wannan alkhairi idan ya kasa daure sai ya je ta lallashin alhaji kuma ba laifi alhaji ayi hakuri zan koma aiki na zan yi abin da kake so shikenan ya faɗi jarabawa to irin wannan tawakkalin muka ce ga matsayinsa karaman shirka ne na hudu akwai at-tawakkulu ala al-ghairi fi ma yatasarrafu fi ma yatasarrafu fihi al-mutawakkal dogara ga wani cikin abin da shi wanda aka dogara gare shi din shine zai yi tasarrufi misali ka dogara ga wani a wajen shi zai maka aiki ka wakilta shi shi ake ce wakili ta yadda za ka wakilta wani ya maka aiki wannan ya halatta ba da laifi ka wakilta wani ya maka aiki dalilai na alkur'ani da sunna da ijma'i ya tabbatar da wannan annabi yaqub ya ce wa ƴaƴansa ya bunay yazhabu fatahassasu min yusuf wa akhi yace ya ku ƴaƴana ku je ku yi bincike game da annabi yusuf da dan uwansa kaga ya ya me ya wakilta su zai su yi bincike annabi sallama ya wakilta ma'aikata wajen karɓo zakka da sauransu da kiyaye ta sai ya aika ma'aikaci ya je ya karɓo dukiyar zakka wani kuma a wakilta shi shi zai tsare ta kafin a raba annabi ya- ya wakilta wasu sun yi wannan annabi ya wakilta wa'insu sun tabbatar da haddodi akan wa'insu annabi ya wakilta wa'insu wajen tsayar da haddi akan wasu ba shi yayi da kansa ba ku je ku tsayar masa da haddi ku yi masa bulala kaza ko ku yi masa kaza ya wakilta sayyidina ali a hajjatul wada wajen abin da ya shafi hadaya yayi sadaka da fatun fatunta da da jilal dinta sannan ya, ya wakilta shi wajen ya soke sauran raƙuma bayan annabi ya soki guda kusan guda 63 da hannunsa sauran ya wakilta sayar na ali je soke su don raƙumi 100 ya soke a matsayin hadaya lokacin da ya je hajjin bankwana sallallahu alaihi wasallam shi ne wanda ya fi kowa kyauta da ya soke 63 da hannunsa kaga akwai gajiya sai ya wakilta sayar na ali ya soke sauran to kaga annabi ya wakilta sahabbansa wajen yin wasu ayyuka ashe ba laifi kana iya wakilta wani ya maka aiki wannan ba laifi bane ijma'i kuma abu ne sananne tun ga dalilai ijma'i akan ya halatta ka wakilta wani bisa ga abin da yake karban niyaba ake iya wakilta wani akai to wannan sune nau'ukan tawakkuli nau'ukan tawakkali wanda wanda malamai suka ambata sune nau'ukan tawakkuli tawakkali wanda aka ambata wancan na farko shi muke magana a kansa dogara ga Allah wannan asali ne yana daga cikin cikar imani dole mutum ya zama mai dogara ga Allah subhanahu wata'ala wajen neman amfani da kuma samun kariya daga abin da yake jin tsoro ya ce wa dalilin ragaba shi kuma dalilin kwaɗayi war rahaba da tsoro wal khushu'u da khushu'i qauluhu ta'ala faɗin Allah ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in su sun kasance suna yin gaggawa a cikin wato a cikin ayyukan alkhairi kuma suna roƙon mu cike da kwadayi da tsoro kuma sun kasance masu kaskantar da kai masu khushu'i a gare mu wanda abubuwa guda uku gaba ɗaya aya guda ta haɗo su shi yasa malam su ma ya haɗa su wuri guda tunda duka dalilin su aya ɗaya ne mun fahimta aka ce ar-raghaba shine muhabbatul wusuli ila shay'il mahbub shine son ka cimma abin da kake so shine ragaba so da kwaɗayin ka samu abin da kake so shi ake cewa ar-ragaba da Hausa ana ce masa kwaɗayi ar-rahaba kuma shine al-khawf al-musmiru lil harbi min al-makufi min al-makufi shine tsoron da yake haifar da gujewa wanda kake jin tsoro shine ar-rahaba tsoro wanda yake haifar da gujewa wanda kake jin tsoro to shi duk abin da ka ji tsoro abin da ka ji tsoronsa guduwa kake yi daga gurinsa shi kuma Allah idan ka ji tsoronsa in kai gudu gurinsa za ka ji shi kake tunkara in kai tsoro domin idan ka ji tsoron Allah sai ka gudu ka bar shi to wajen wa za ka laman ja wa laman ja minka illa wa laman ja minhu illa ilai ba gurin tsira ba gurin gudu sai gare shi haka shi Allah idan ka ji tsoronsa to matsawa kake wajensa amma yanzu idan ka ji tsoron zaki me kake yi ba da baya kake annabi Musa da yayin da sanda ta zo macijiya me ya faru wallahi mudbiran walam yuaqib sai ya juya baya a guje amma idan ka ji tsoron Allah shi ba guje masa kake yi shi yasa Allah ya ce fa firru ku gudu sai ce ila Allah zuwa ga Allah ku gudu zuwa ga Allah ku gudu amma zuwa ga wa zuwa ga Allah fa firru ila Allah to wannan shi ake cewa ar-rahba tsoron da yake haifaru haifar da gujewa wanda kake jin tsoro idan Allah ne kuma zaka gudu ne ka tafi wajensa kana mai barin abin da ya hana kana mai aikata abin da yake so kana mai tuba daga abin da ka aikata na laifi da haka shi wannan tsoro ne wanda yake haɗu da aiki sai ake kira su alkhawfu almaqrun bil amal tsoron da yake haɗu da aiki tunda zaka yi aiki ne zaka yi aiki ne domin ka ka tsira daga abin da kake jin tsoro shine azabar Allah subhanahu wataala to shi ake cewa al-khawf ake cewa ar-rahaba sana al-khushu shine az-zill wa wa wa tata'mun zamu iya kiran sa at-tata'mun at-tata'mun shine abin nan inkhifad kaskantar da kai az-zill wato shine kaskantar da kai ga girman Allah shine al-khushu mutum ya kaskantar da kai saboda mai saboda girman Allah ta yadda zai sallama ga hukuncin Allah alkauni wa shar'i zai sallama ma hukuncin Allah wanda Allah ya kaddara wanda ba wanda ya san mai Allah ya kaddara masa sannan ya sallama ma hukuncin Allah wanda ya shar'anta da ka sallama wa hukuncin Allah iri biyu ne akwai sallama hukuncin Allah alkauni wanda Allah ya kaddara wanda kai baka ba za ka sallama ga dukkan abin da Allah subhanahu wataala ya kaddara sannan ka sallama ga abin da Allah ya kaddara a shari'ance shine mai ka aikata abin da ya ce ka bar abin da ya hana wanda shi yake cewa alkhushu to wayannan abubuwan guda uku dukkaninsu ibada ne gaba ɗayansu ibada ne shi yasa Allah ya ce su annabawa mutanen kirki sun kasance suna yin gaggawa wajen ayyukan alkhairi kuma sun kasance suna bauta mana suna roƙonmu suna kiran mu ragaban cike da kwaɗayi wa rahaban da kuma tsoro wa kanu lana khashi'in kuma sun kasance masu kaskantar da kai a gare mu saboda girmama Allah suke kaskantar da kai gare shi suke sallama wa hukuncinsa to kaga a cikin wannan ayar Allah subhanahu wataala ya sifata cewa bayinsa wanda suke tsantsa bayinsa wanda suke alhulla tsantsar bayin Allah nagari su ne wanda suke roƙon Allah cike da kwaɗayi da tsoro da kuma kushu'i addu'a anan ta kunshi addu'a ta ibada ta kunshi addu'a ta roƙo duka ta kunshi wannan addu'a ta ibada shine bautar Allah sallah azumi zakka addu'a ta roƙo shine neman bukata a wajen Allah daga suna roƙon Allah suna bauta masa suna roƙonsa cikin kwaɗayi kwaɗayin abin da yake wajensa kwaɗayin abin da yake wajen Allah na sakamako da kwaɗayin abin da yake wajen Allah na lada tare da jin tsoronsa daga uƙubarsa suna jin tsoron Allah daga uƙubar abin da suka aikata na zunubansu da ka mumini abu ne wanda yake ya dace a gare shi ya rika gudanar da rayuwarsa tsakanin kwaɗayi da tsoro haka ake bukata mumini kullum so ake rika gudanar da rayuwarsa gaba ɗaya bainar haushewar raja tsakanin kwaɗayi da tsoro malamai suka ce ana son ya rinjaye da janibin kwaɗayi ta ɓangaren ayyukan da'a idan ya tunkari aikin da'a to irin jayar da bangaren kwaɗayi domin ya samu nishaɗi akan wannan aikin da'ar kuma ya samu guri ya ci guri game da yin samun abin da yake bukatar ya samu na sakamako a cikin aikin amma idan ya tunkari aikin sabo to sai irin jayar da janibin tsoro don ya hannu daga aikata wannan abin da ya tunkara idan mutum ya tunkari aikin sabo to sai irin jayar da janibin tsoro saboda ya hannu daga wannan abin da da ya tinkara na aikin sabo amma in ya tinkari aikin ibada da aikin alkhairi da aikin da'a to ana sai rinjayar da janibin kwaɗayi dan kwaɗayi ya ingiza shi ya yawaita wannan aikin na da'a idan kuma ya karkata bangaren sabo ya ji sabo ya shigo ransa ko ya durfafi sabo to sai ya rinjayar da bangaren tsoro dan tsoron ya masa burki game da aikata wannan mai wannan sabon wasu malamai suka ce abin da ya kamata ya rinjaye da janibin kwaɗayi a lokacin da baya da lafiya in ya kwanta rashin lafiya sannan ya rinjaye da zanibin tsoro a lokacin da yake cikin ƙoshin lafiya suka ce domin marar lafiya yana samun kariyar zuciya da raunin da kuma raunin zuciya a lokacin da yake kwance baya da lafiya mai yiwuwa ya zama ajalin sa kusa to sai ya mutu yana mai kyautatawa Allah zato to ana son mutum ya mutu yana mai kyautatawa Allah zato amma a halin ƙoshin lafiya zai rika jin karfi da nishadi yana jin kuma rayuwa akwai saura nan gaba wannan za a yi wa ya ja shi je aikata wani ashararanci ko ya aikata wani sabo to idan yarin jayar da zaniban tsoro to ko da yana cikin koshin lafiya wannan tsoron zai hana shi ne aikata abubuwa na ashararanci zai hana shi aikata wasu abubuwa da musu dace wasu kuma suka ce so ake ya kasance kwaɗayinsa da tsoronsa su zamo daidai wa daida kamar tsuntsu tsakanin fuka-fiki guda biyu har wani mai hikima yake cewa wainar raja wal khawf kun misla ta'il tsakanin kwaɗayi da tsoro kamar tsuntsu tsakanin fuka-fiki guda biyu tsuntsu idan ka ɗaura masa ɗan ƙaramin dutse a fufakensa guda ɗaya ba zai iya tashi ba in fufike ɗaya fi ɗaya nauyi bai iya tashi sai an samu balansin sai an samu sun yi balans da juna to haka ake so mutum ya zama tsakanin kwaɗayi da tsoro suka ce saboda kada ya karkata bangaren kwaɗayi kwaɗayin ya haifar masa da al'amnu min makarilla ya saki jiki ya ɗora ganin to ai shi sun riga sun tsira ai ba matsala kawai aljanna ta mai rabuci a takawa hahuna shi ne bangaren matsalar raja almurji'a kenan masu cewa in dai kana da imani ko kayi sako ba laifi ba zai cutar da kai ba to masu irin wannan aƙidan ne in kai masaurayi magana ya yi sakon bulo yana shan argila yana rawa kai masa magana sai ce ai attaqawa hahuna tsoron Allah anan yake ƙarya yake ba komai anan sai sai fajirci da ya akwai attaqawa hahuna taqawar za ta hana shi sabon Allah tunda ko har yake saba wa Allah babu taqawa a zuciyarsa ƙarya yake to abin da yake janyo irin wannan da'awar attaqawa hahuna da sauransu mutum yayi ta aikata sako kuma bai damu ba to raja yake haifar da wannan gani yake ai ko ya mutu ba matsala ko ya zama ya dogara da wani shehi yana ganin akwai su shehuwa ne za su samu a aljihu su zazzage mu a aljanna ko ya dogara da wani wuridi da ke an bashi wani wuridi an ce wannan wuridin yana yin sa in ma bai sako to cinye masa lada zai yi akwai wani wuridi da yan bid'a suke bada wace shi wannan wuridin in kana yin shi dole sai kana hadawa da dan sabon Allah saboda sai ya rika samun abin da yake ci shi wuridin da haka sai kana hada da yan zina da dan sata da dan shan giya da dan abin nan to in shi wannan wuridin sai ya rika samun kalaci amma idan ibada ce kake zalla baka sabo to wuridin idan kai bai da abin da zai ci sai ya zo ita cin sallar ita cinye sallar ka da azumin ka to gara kana dan hadawa da dan saban Allah haka kana dan murkushewa kana dan handamewa sai shi kuma ya rika samun shi ma abin da zai rika ci to wanda aka bashi irin wannan wurin kaga ai an ba an bashi lasisin yaje ya ta saba Allah akwai abin da zai cinye masa wannan sabo wanda za a bashi garantin cewa wannan wuridin namu na dariƙan mu da muke yi in ka rike shi to ba wai kai ba bangaren gidan mahaifinka mutum saba'in sai ka sa su aljanna bangaren gidan uwa mutum saba'in sai ka sa su aljanna duk wanda yake da wannan garantin kuma wannan wuridin da aka bashi yana yi to yana da wannan raja'in a zuciyarsa don haka za ka ga bai damu da aikin sako ba gare ki ai aljannan ba ma shi ba wani ma sai ya sa wani muna da shi ina da shi a rubuce ba zan faɗi sunansa ba wanda yake cewa su ɓangaren abin da ya shafi aikin aljanna sun gama sun gama aikin aljanna yake cewa su kawai yanzu duk abin da suke yi nafila ne kamar kawai suna yin ne nafila su su suke bin Allah bashi ma su Allah sun gama sun gama aikin aljanna kawai yanzu duk abin da suke suna yi ne dan iya da jikoki dan su in ba su yi aikin alkhairin ba to wanga aikin da suke yi su kuma jikokin da shi za su shiga aljanna amma shi nashi na kan shi ya gama zaka duk aikin da yake yanzu kawai saboda jikoki da abin yan sun taso ana iya samun wani ba a sharare ya taso bai aikin alkhairi ba to cikin wannan aikin da suka yi shi kuma zai shiga aljanna sun gama duk aikin da suke na fulani akwai wanda suke tasu sun bi Allah bashi su sun gama suna nan duka masu ɗariƙun nan bayan hakika da yan wane ne da kuke gani duka su ne aqidan duk wannan ɗariƙun da kuke gani da ake da ake ake kokarin jan mutane zuwa gare su kana shiga ciki kai zurfi to zuwa ga wannan aqidan za a kai ka duk wannan ɗarikun haka suke to wannan shine illar karkata bangaren arraja shi kuma illar karkata bangaren alkhawfu in ka rinjaye da bangaren alkhawf shi kuma zai haifar maka da al-ya'su min rahmatillah zai haifar maka da fiddare daga rahamar Allah duk wanda ya karkata bangaren tsoro shi kuma zaka ga ya fiddare dan abu kadan in yayi gani yake shikenan shi wuta zai shiga to haka zai ta yin kuma mutum baka raba shi da laifi yayi wannan laifin yayi wannan laifin yayi sai ga laifukan shi sun taru yanzu ma kawai ba yadda za a yi shiga aljanna sai ya fidda rai daga samun rahamar Allah to idan shaidan ya fahimci wannan ya fidda rai daga samun rahama to sai ya ce kada kai bi babu ya zama can aljannan tunda ka riga ka san lahira babu to kada kai duniya kada kai bi babu kawai ka zo mu yi ta harakan mu ka mori duniyar ka tunda can ka san babu da ka shi kenan sai ta abubuwan shi na sabo gaba akwai shi da addini saboda ya fidda rai daga samun aljanna shine matsalan alyasu kuma za ka sami shi duk wanda ya karkata bangaren alhauf za ka ga wa'azinsa ma kullum tsoratarwa ce babu sa wa mutane rai ba nishaɗi a wa'azinsa ba sa musu abin nan kwaɗayi kullum wuta ce yawwa ai ai ai mace mai kaza mai kaza yan wuta ce a ranar goben kiyama za a ɗaure ta da gashin ta a sa ta wuta ai mata kaza an sa ta wuta sai ce mai komin wata wata mata ita ma ya sa ta wuta sannan mai jan baki ya ja ina mace mai kaza mai kaza mai kaza wannan yar wuta ce a ranar gobe kiyama akwai musa gagir gagir zai zai mata menene in ya gama ce kuma a miko wata kawai ta ɗauka fuɗe ba ɗaya na sa wuta haka in ya hau wa'azi yana farawa zai ce kai su wuta shi dai komi dai wuta da an yayo wuta ba maganan aljanna ba maganan kwadaitarwa to wannan sai ya haifar wa mutane fit da rai daga rahama to shi alkur'ani ma in ka kalli salansa za ka ga in ya kwadaitar sai ya tsoratar da an ambaci maganan aljanna sai ka ga an ambaci maganan wuta in an kawo maganan wuta da azaba sai a biyo bayansa da maganan aljanna wannan shine salon uslubin alkur'ani da a koya maka kullum ka kasance tsakanin kwaɗayi da tsoro wajen da'awar ka kasance mai kwaɗaitarwa mai tsoratarwa in an ciza sai a busa to haka ake so to shi yasa sai malamai suka ce da wannan dalilin so ake ka zamo tsakankanin kwaɗayi da tsoro karkata wani bangare kuma shine abin da yake mafi karfi karka karkata bangare guda ya zamo lallai kana nan tsaka-tsakiya tsakanin kwaɗayi da tsoro wannan shine abin da malamai suka faɗa baya cin karo da in ka tunkari aikin da'a ka ƙara ƙarfin kwaɗayinka in ka tunkari aikin sabo ka ƙara ɓangaren tsoro wannan ba sa cin karo da wannan an gane wannan haka kuma baya cin karo da in ka zo lokacin mutuwa ka rinjayar da ɓangaren kwaɗayi saboda ka mutu kana mai kyautatawa Allah zato dukkanin babu cin karo da juna tsakaninsu ya ce wa dalilin khashiya dalilin alkhashiya tsoro bari mu kare da shi wa dalilin khashiya dalilin alkhashiya kawo ta'ala fala takhshawhum wa khshawni kada ka ji tsoron su ku ji tsoro na ni alkhashiya kenan alkhashiya shine alkhawf almabni ala alilmi bi azmati man yakhshahu tsoron da aka gina shi akan ilimi game da girman wanda kake jin tsoro duka zaka ji an ce da hausa tsoro alkhawfu tsoro alkhashiya tsoro arrahaba tsoro alwajal tsoro kowanne nau'i nau'i ne alkhawfu mun faɗi tsoron da yake sa ka gudu daga wanda kake jin tsoro ta hanyar mai aikata ayyukan da zaka tsira daga gare shi rahaba ita kuma abin nan abin nan alkhawfu shi kuma ambace shi can baya yanzu mun yi bayani akan arrahaba to akwai alkhashiya duka nau'uka ne na tsoro to ita kashiya tsoron da za a gina shi akan ilimi game da sanin girman wanda kake jin tsoronsa da kuma kamalar sultaninsa kamalar ikonsa shi yasa Allah ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama masu jin tsoron Allah kadai daga cikin bayansa su ne malamai ma'ana wanda suka san Allah ai al ulama al ulama bi azmatihi wanda suka san girman Allah to su suke jin tsoron Allah wanda suka san kamalar ikon Allah da sultaninsa da irin yake da yake da ikon damkar wanda ya ga dama daga cikin bayansa a lokacin da ya ga dama wanda suka san da wannan to su suke suke tsoron Allah wanda ake kira alkhashiya suka ce shi a khasu min alkhawfi ne tsoro na alkhashiya ya fi zama a khasu ya fi zama keɓantacce fiye da mai alkhawf alkhawf ya fi shi faɗi abin da yake nuna bambamcin da yake tsakaninsu shine idan ka ji tsoron wani mutum alhali baka san ba cewa yana da ikon ya ci galaba a kanka ko baya da iko amma dai kana jin tsoronsa kana jin tsoron wani mutum amma baka san ba cewa shin yana da ikon ya kada ka ko kai kake da ikon ka kada shi wanda shi yake cewa tsoro za ku yi kokowa da mutum za ku yi kokowa amma ba ka da tabbacin kai za ka kada shi ko shi zai kada ka amma kuma kana tsoron ya kada ka wannan shi ake ciwo mai tsoro amma alkashiya ka yi kokowa da mutumin da ka san kayi kashi ɗari shi zai kada ka ne sai ya ɗaga ka sama ka riga ka san wannan ba da za ka iya da shi ka riga ka san ya fi ƙarfinka ta kowane ɓangare to wannan tsoron da kake masa sunansa kashiya gane ko saboda tsoro ne wanda ka riga ka san ya fi ka karfi to malamai su suke wa Allah irin wannan tsoron kamar da aya ta bayyana su suke wa Allah irin wannan tsoron shi ake cewa alkashiya tsoro tare da girmama ubangiji subhanahu wata'ala don wanda ya san Allah shi ke jin tsoronsa wanda ya san Allah kamar wanda ya san wutar lantarki shi ke jin tsoron taɓa ta yaro in bai san ta ba taɓawa zai shi da bai sani ba to jahiri da bai san Allah ba sai ta saba masa amma akwai mutumin da yake saboda tsananin sanin da yawa Allah in ya tunkari sako jin yake kamar dutse ne zai murgino ya danne shi saboda ya san girman abin da yake son ya saba kamar kai ne idan zaka taba taron su koma ya kake ji a ce ka rungumi taron su koma ai da sai ka karo da da zuha ko a ce so ake kawai ka rungumi taron su koma can ta wuta wani ba watakila ya barke da zawo daga nan kahin ya rungume ta saboda tsananin tsoro saboda ya san me zai faru to haka malamai da suka san Allah suke jin tsoron saba masa shi yasa ibn abbas yake cewa dole kaga ya saba wa Allah to yana da jahilci game da Allah subhanahu wataala ya jahilci Allah ne wanda ya san Allah to ba zai saba mishi gwargwadon yadda ka san Allah gwargwadon yadda kake masa da'a kake guje masa kake gujewa saba masa to wannan shine abin da ake cewa alkhashiya tsoron da yake hada da girmama ubangiji cikakken da kuma cikakken ilimi game da sanin wane ne Allah da kuma saniya game da girman Allah da kamalin sultaninsa wannan shi ake cewa alkhashiya idan muka zo karatu mai zuwa sai mu tashi al'inaba ko muna bin karatun a hankali ku hankali karatun bai gudu ko a taimu ku zarar da shi haka a ci gabar ta haka ya daɗi ko a ko mu sauke shi kwana biyu a to shi kenan a rika ɗan ƙarin bayani ya daɗi ko yawwa to mu tsaya daga nan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullah